ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ba mantawa mun yi darasi biyu a wannan sura mai albarka suratul rahman za mu tashi darasi na uku mun tsaya aya ta hamsin da uku za mu dawo kan darasi aya ta arba'in da shida wani man harfa makama rabbi jannata muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya ba daidai da fassara ba daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان duk wanda ya ji tsoron tsayawa ubangi ga gaban ubangijinsa aljanna guda biyu za ta tabbata a gare shi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wakili daga cikin ni'imomin ubangijin da kuke karyatawa gabata na ita wannan aljannan ma'abuciyar rasta fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wakili daga cikin ni'imomin ubangijin da kuke karyatawa fihi ma ainani cikin wannan aljanna guda biyu akwai mari mai idanun ruwa guda biyu ta jirya da suke gudana suke gudu fari ayi ala ya ji kowa ta kabi ba da waje ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fi ma a cikin aljannan nan guda biyu ne kulli faki a cikin kowane irin lauki na kayan marmari zaula an kala biyu ne akwai ne zafi sosai akwai ne dan bauri bauri sai Allah yake fa bi ayi ala ya ji kowa ta kabi ba da waje ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa wannan ayar kamar da muka yi wa liman khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Allah ko cikin sarki aljanna ne za ta tabbata a gare shi ne ba amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayawa ubangiji tsayawa gaban ubangijinsa ya na san zuciyarsa ya na zuciyarsa a wuta soye-soyensa lallai aljanna ita ce makomarsa amma wanda kuwa man tagawa asarar hayatin duniya wanda ya yi tagawa ya zaɓi rayuwar duniya fa inna jahima hiya al-ma'wa lalle wutar jahima ita ce makomar da inda za ta tattare Abu Darda yana zaune da Annabi ya karanto wannan ayar shi ce wa in zara wa in saraka ya rasulullah ko da mutum ya taba zina kuma ya taba sata in ya zo ya samu wato da kawai shi jawon tuwa shi shiga aljanna annabi yake wajen zara wajen zara annabi ko ya kuma cewa wani man kafa maqama rabbi jannatan ya kuma cewa wa in zana wa in sarqa ko da yayi zina yayi tata annabi yake wa in zana wa in sarqa ya kuma cewa wa man kafa maqama rabbi jannatan ya kuma cewa ya rasulullah wa in zana wa in sarqa yake wa in zana wa in sarqa ala rajmi anti abi dazzai yace ko da yayi daga ko da yayi daga ko da abu da zai baya su shine ba da yake cewa hadisi ne da yake kwatantarwa a kan cewa duk irin girman laifin mutum inda ya tuba ya yi tobatan nan su hanzu Allah zai karbe amma ba ya ana ba wa mutum lafiya shi bane na cewa ya je shi je da shi zaba haka ke yi cewa in dai ya yi laifin ya tuba to Allah yana mara bane shi da ba sharadi bane cewa dan mutum ya tuba daga laifi a ce lallai wajibi ne sai wani ya yi a ƴaƴansa ba sharadi bane ba shi da biyu ne kamar yadda wasu ke faɗa wannan kamata ne su zan ba hadisi bane kai kai ta wajen nazuwa sai na ba ya kan tauri ne a yan da wannan kan tauri aka samu ko dai babu babu ni jira jira shi ba dan fashi ne ba wa kidi na ba ne tare mutane yake a hanya amma yayin da babu ko daya saboda me yayi da wajen nazuwa kai kyawun tuba mai inganci saboda haka wannan shi ne kuma illa man taba wa amana wa amila amalan salihan da Allah yake fa ulaika yubdilu lahu sayyi'ati hasanat Allah zai canja wa da ayyukan masu goma hasana khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam ila rabbuh haka annabi yake yake waɗanda suke manya a jahiliya kuma idan suka musulunta wajibi su zama manya ka auna ka gani yanzu wanda ya musulunta sai ka zama maka wasa wajen ji karko da shi in ba ka yi rance ba sai da ya ji ka riko da addini wasu abubuwan da yawa da kake yi shi ba zai ba kai saboda arhaka ta ne a cikin musulunci aka yi ka amma shi ya an da kafirci ya ji mai yaya yake to in ya shigo musulunci kuma yanzu ba zai wasa da shi za ka ya ji ka riko amana aka ba shi amana mutane ba zai ci ba kai ko kana musulmi aka ba ka wanda an kajiran an kajiran tun daga iyaye da kakanni musulmi ne ke amma aka ba ka ce ka shi ko ya riga ya ɗanɗana a kan cewa wannan duhun ya hango ya fito ya gane cewa a haske yake kai ko daga cikin haske kake da ba ita ni'ima ba ka gane ni'ima ce jiran da karanta kamar misalin da na yi jiya ne cewa mutum baya gane cewa mahimmancin kensirin da yake amfani da shi lokacin da ya nemi shi ya rasa yana so ya rubuta wani abu zai gane a shi yana da mahimmanci ko biyu da take so ka rubutu in ka ne miji karanta yanzu sai ka ji ba dadi iya biro kawai ba eh sai ka jira ba da gula ake ji ana ba waye dauka sai nan da nan jira sai ba ni ba to da abin da Allah ya ba shi kake da shi ba ka gane mai mutum ke wanda karanta irin da karanta yaji ne wani man saba makama rabbihi jannatan wani aiki ala da rabbi ku ba su kalli ba da waje daga cikin nijimomin ubangijin ku ke kare dawa sai Allah ya ce gawa ta asnan aljannan nan guda biyu da za a ba wanda ya ji tsoron Allah ma abota rasta ne wasu suka ce daga wato daga alfanan ne shine yau wato bijiyar ma abokiyar nau'ika ce kala kala na kayan marmari kuma idan aka ce ba bijiya tana da tana da rasta da yawa me yake nuna yana nuna cewa lallai kasan ya kawo domin idan zai gaba ba za ta dauki wannan rassan ba dai kenan sana abu da biyu wanda ke ba tana da rassa da yawa yana nuna ba ƴaƴan marmarin da yawa dole sai ka hararo wannan shine gabata abuna bai ayi ala ya rabbiku ma tukaziba ya Allah yake bihi ma ainani tajriya a cikin aljannar hayyo akwai idanun ruwa waɗanda gudu suke gudu suke kaga yana nuna ma cewa ba za ka shafar ne ba duk abin da za ka ga sabo domin gudana yake me yasa aka ce ma wato da ka zo a cikin bulugul maram aka gaya ma cewa kada ka zo kai wanka a cikin almabul da'i ruwan da yake a kai amma da gudana a yan kare da cewa kai ko la ya gudan da adukum fil ma'i da'i kar sai yau da ruwan kudari a ruwan da yake a kai domin yana da cututtuka da yawa amma mai gudana an ce kaza in za ka iya kai wanka da shi ne sarki ne abubuwa da yawa fito da haka shi ne wato bini ma ina ne da shirya shi ne malamai suke ce ruwan salsali ne aina biya su zama salsalila sannan sai tasmin kuma wa mizaji hu min tasmin wayannan su ne guda biyu sai na salsali sai kuma na tasmin Allah ya yi da Allah ya ba bi ayi ala ya rabbi kuma su salli ba da wace da cikin nimomin ubangijin ku ke karyatawa sai ce bi ma min kulli fatihatin zawjan a cikin aljannan nan guda biyu da za a ba wa wanda yake tsoron Allah akwai kowane irin nau'i na kayan marmari kala biyu akwai wanda in yazo baya za abu mai zaki dau ya wuce ne da kaji dan wani dan samu ka muka dan kadan sami ba mai dawo ko wanda zaka ji dadin da shi ba kake ji to sai a ba ka kala biyu sai ka zaɓi wanda kake mai zaki kawo kake so ko kuma wanda ya dan dinka da shi ne ni kulli ba ya ji zauja mangwara ne yana da wannan nau'in biyu idan mu da mu ne shi ma haka in ki ba shi ko wanne da shi fa bi ayi ala yarfikuma tukadiba da wace da cikin nimomin ubangiji ku kuke kare gawa sai Allah ya ce متكئين على فرش بطائنها من استبرق وزن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
التي متكئين على فرش سلعة تنجد عشان فرش جوني لنا الفراش تنقلوا بقائلها تنجم تنبدا idan katifa ce to abin da aka tuta ce katifar ko kulan min istabrakin na alhalin ne mai kauri kaga da jin wannan kasan wani abu ake so a gaya ma na kasaita domin abin da ake ji da ita a duniya sai ka isa za ka sa alhalin sai sarakuna da masu kudi to da shi za a ci ne nan ba ya yi muke ɗebo a mutum da cikin kulan ba ko wani abu to saboda haka can alhari da kake kafin da shi a duniya da shi za a ci ina ba wajen in ne abin da za a cuta a ciki shi ne wannan da kake kafin da ka kuri a duniya shi ne cutar shi ne bola da za a zo a cikin bulan ko kadima ina kuma ga wajen to shi ne aka ce ba mai kauri ba za a saka ba wanda yake gargajiya ba min istabra min istabra shi alharimi ne kauri wajen jannatin sai Allah madaukakin sarki yake kuma za a kusanto da wata kayan marmarin wannan gonakin guda biyu ko aljanna guda biyu za a kusanto ba da su dani kusa da kai shi ne Allah yake kuduhuwa daniya abinda za ka kira kusa yake da kai ba dandan cewa da Allah ku ne ko wannan makadarin ciro ko zo ka ga ka ɗaga yaro duk ko ba wannan wahala kana kwance da mutu sai ka kira kawai wajen ya dana alaihim biladuha wa zullilat qutubuha tadlila haka Allah yake za a hore ma shi ya zo kawai ya tayi kurakara bukata ce ba zo da shi sai ka kira to shi ne Allah hada cikin sarki yake wajen jannati ne za a kusanto ma da wannan wato za a kusanto da yan aljannan nan guda biyu kayan marmari kusa da fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wace ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke gare ta ai la tunna ubin man tanawulaha bal tan hadu ilayhi min afsaniha cewa ba za a hana wa wanda shi yake so ya kira ba duk girman da biyu zai sako kusa da shi saboda haka ba za a hana ma dangane da rassan su ba kusa da kai ba su sai Allah yake فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما يا تكذبان لا يجزيه الله أشياء الجنة لك أبي كافرات القلب ماذا وعند السيرين لقلون ماذا تلك لي لم يكن يسهل إنس باب ولي كان هذا بيدك فتبعك أريد تسوقه عنك باب haka da ke ko ballan kira kuma a fiye da kasuwa ta aure babu wanda ya dauka a matsayin sa na tsanan ta kasuwa ba ta bari ba ballan kira kuma kasuwa ne shine lam yakun yusulla in sun qablahu ka abu wa'annan mazajen nan da aka ba su wala jan ko wala aljanni shi wannan ayati da ita malamin sai ka bauta cewa an yadda mutane za a musu hisabi su shiga aljanna haka za a yi wa aljannu hisabi su shiga aljanna idan aljanni ya ba Allah madaukakin sarki zai shiga aljanna zai aure da za a ba wa wato mutane horo da yin su ma za a ba su nan wannan ayat ta nuna haka lan yadin su wannan in sun qablahum wala jam fari ayi ala'i rabbikuma tukadiban da waje ne da cikin nimomin ubangiji ku ke kareta shine mala anan yake ga mana cewa wato lan yadin dinna qasiratu karbi ayi dawidatu an gairi azwajihinna suna alayin da idanunsu in ba ga mazajensu ba ولا يرين شيئا احسن في الجنه من ازواجهم duk abin da yake cikin aljanna a gurin wannan matan ba wani abu da yake musu kyau kyau yake ƙayatar da su fiye da mazajen haka abdullahi da abu ke faɗa da kata da haɗa da daga alƙurasani da ibn kai duk wannan magana suke cewa wa kad warada anna alwahidata minhum taqulu li ba'liha an samu labarin cewa ɗaya daga cikin maza matan aljanna ce za ta ce da mijin da wallahi na rantsi da Allah ma a rashin jannati sai ala ahsanani duk aljannan nan ba abin da nake gani ya fi ta kyau wala duk jannati shay'un ahabbu ilayya minka sannan duk cikin aljannan nan babu abin da yafi na fito biye da kai فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك da gode wa ubangijin da ya sanya ka zama mata ta ka zama miji na ni ma na zama mata ta shine lam yakun sunna in kun qablahu wala ja shine ai balhum la abka urfun asrar cewa dan mata ne sababbi wadanda suke kuma tsaye gunjuna wanda wato wato duk shugaban su da cikin kowace ba ba wanda ya riga ya canja yana nan a sifar da na mata ta ba to shi ne lam yaka wata ahadu da na ba wani namiji ne zan kabla azwajihi na min al-insi wal jin kafin ma mazajen su daga cikin mutane da aljanna wa hadhihi ayatan min al-adillati ala dukhuli mu'minin jinni al-janna shine magana da ne yake cewa ibn al-munzir yake shine dalilin da yake nuna cewa lallai mu'minin cikin cikin aljanna za su shiga aljanna domin Allah ya ce wa anna lillahi muslimuna lillahi qasidin wa anna lillahi salihuna wa minna duna zalik yadda muke da musulmi muke da kafirai haka aljanna muke ne yadda muke da nagartattun bayi a cikin musulmi haka kuma suke da nagartattun bayi suke da koma bayan haka shine duna zalik shine yake cewa an sa an sa ake yi mutum mundir سئل الذي سوى سئل ضمة بن حبيب هل يدخل الجنة الجنة الجنة كيف الجنة تجاه الجنة قال نعم yake kware kuwa waye hauna da jinni jinniya yake aljanu za ta aure aljanu mata wani irin jinniya sannan mutane ma ta aure mutane wa zalika qawluhu ta'ala shine lam yahdisu illa insun qablahum wala da shine abinda Allah yake nufi da cewa babu wanda ya taba taba su dangane da mutane ko aljanu sai Allah yake
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah yake كأنهن الياقوت Allah ya fara ma bayanin su domin ka shiga layin yan takara na wajen neman waɗannan matan da za su zo a aljanna sai Allah yake za su bar su kai ka ce ya kofi ne su matan sun kasance wani marjan ko kuma marjani wani ayi ala ya rabbi kuma duka riba da wanne da cikin nimomin ubangijin ka kake kare dawa mali yake fa ja'alul marjana haula al-lu'lu imam ahmad yana da ruwaya daga abu huraira an karbo daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rajul min ahli jannati zawjatan min al-hawl kowanne mutum idan ya shiga aljanna za a ba shi mata biyu na hawl da ilimi ala kulli wahidatin sab'una hulla kowace mace tana da kayan ado guda 70 a tare da ita yura muku ta fi hamin wara isiya ana ganin gudanar gudanar wato bargon jikin kaurinta ta bayan cikin inkozar da ta sa ana ganin bargon da yake gudu a cikin kaurinta Imam Ahmad ya kawo wannan ruwaya. Akwai wata ruwaya kuma daban ta Muhammad bin Sirin. Da yake cewa in ba da baka ruwa in ba da baka ruwa rijal aksara bil jannati an nisa. Yake cewa Abu Hurairah yake ya samu wasu da cikin ɗalibansa suna mutu. Wai suna cewa maza sun fi yawa a cikin wai suna mata sun fi yawa. Yana jin wannan da yake wato suna dai sai Abu Hurairah yake aure ne kula Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam kuma ku ji abin da Abu Qasim annabi Muhammad yake faɗa ba cewa inna awwala zumratin tadkhulu aljanna ala suwatil qamar farkon jawabin da za ta fara shiga aljanna za ta shiga ne Abu Qasim ba ta wato barin wata lailatul badr dan dabaran goma sha hudu wanda shi ke liha tawagar da za ta biyo baya kuma ala abuwa a kaukabi duriyin fi sama yadda ta san wannan wato tauraron da ke har can da ke da yake sama su kuma haka za su shiga cikin aljanna ne kullu shay'in min rubu da tani suna taya kowanne daga cikin za a wani mata biyu na hudu da ne yura muku ta tuqi ma min wara'il la'ab ala hango gurgure bargon su ta bayan naman da yake jikin kaurin wa ma bil jannati a'adabi yake domin ba goro a aljanna duk wanda yake aljanna ko taurayi ne to ba goro Allah ya kiyaye mu da ba mu mutu goro yawa ita da haka wannan shine duk wanda ya gaba aljanna babu goro an gane ku ko da mutum ya mutu yana matsayi a nan inda ya riga aljanna to dan babu gwagwagwai to shi ne yake cewa wannan hadisin kuwa bukari da musulun sun rawaiti sannan imam ahmad yana da ruwaya daga anas bin malik yana cewa annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada laqad wajhi fi sabilillah aw rawhatin khairun min ad-dunya aw ma fiha mutum yayi zambako wajen ɗaukaka addinin Allah ko yin yammaci wajen ɗaukaka addinin Allah shi ya kuma ka alkhairi fiye da duniya da abin da yake cikin ta wala sabu qawta ahadikum aw mawdi'u laqabihi yani sauki min al-jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha yake cewa inda zai haji kwari da bakarta ko kwarinsa a cikin aljanna dan gurin ko gurin da zai ajiye gona da sai wato shi ba aljanna a gare shi fiye da abin da wato yake duniya da abin da yake cikin ta wala wajala al-kimra azim min nisa'i ahli janna ila al-ardi annabi yake da ake mata daya za ta leko daga cikin matan aljanna duniya da bala azma baina rubari'at yadda tun da inda ta leko din har zuwa cikin duniya gaba ɗaya ya kuje da kanki ko ina ka je kanki za ka ji wala daba ma wato ma baina huma duk abin da yake tsakanin su shi ma sai ya kamfata daga sama duk abin da ne ko da ke kawai duk wanda zai zo wucewa gaba ɗaya sai kankin ya lullube wala nasiya ala ra'siya khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi yake dan kwalin da yake ganta ita wannan mata aljanna ya gudu ne da abin da yake cikin ta sai Allah yake هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما هل تكذبان جزاء الإحسان إلا الإحسان أي ما جزاء الإحسان باب لا أتاك وودي جوزة أيسو سيد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دو wanda yayi misali to ba abin da Allah zai saka masa shi in ba misali ba in ka yau da dadu Allah zai kyauta da ba shine lil ladina ahsanu al husna wa ziyada shine aka ce wa ziyadatu al janna Allah ya duk wanda ya kyauta da al husna shine Allah zai ba shi aljanna wa ziyadatu kuma zai ga Allah shine ziyada an gane ko to sai ne wa ziyadatu wa jazaa'u al insan illa mizan ma jazaa'u al insan illa mizan ba abin da za a saka wanda ya kyauta ya kyauta da in ba aljanna ba bari ayi ala ya rabbi kuma to kadiban da wajiri daga cikin nemomin ubangiji ku kuke karyatawa sai Allah ya ce ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما Allah تكذبان ya ce wa min dunihi ma banda wacce aljanna guda biyu da aka ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatani a cikin aljannatu adilun ne wato aljanna mai yawa ake zaɓo waɗansu daban-daban ana ba wa waɗanda suka danganta to banda wancan biyu ba a zo aljanna amma sai Allah ya ce dunihi ma ba su kai wa'annan ba wa'annan gaban fasila ne saboda haka wa'annan kuma suna biye da su to ban da wayancan guda biyu sai Allah yake jannatan a koda aljanna guda biyu fa bi ayi ala'i rabbiku wa tukadiban da wani da cikin neman mu ubangiji kuke karyatawa sai Allah yake mudahammatan su wannan aljanna ne yanzu guda biyu nan korani jar irin koran da zawo da kada idan shuka ta samu ruwa sosai bayan ta yi kore sai ta koma ganyen ko ba kamar sassi yawwa ka gani yayi kore ta irin shi ne wato addu'u a larabci shi ne idan ka ga mutiya ta koma yin wannan to ta samu gurin da take kuma tana samun ruwa to wannan ganyayyakin da cikin aljanna saboda suna samun abin da suke so za su yi kore ya wanda ya kama da wasu shi ne mujahammata shi ne kore ne kama da wasu ya fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da waje da cikin wato nemomin ubangiji ku kuke karyatawa da Allah yake hadani jannatani dunan latayn qablahu ma bil martabati wal fadila wayna aljanna guda biyu ba su kai waɗanda suke kafin su ba wajen martaba da kuma falala wal manzilati bi nafsi al qur'an yake da matsayi da nafsi al qur'an domin ya ce min duni bima wayanda suke koma bayan su jannata wa qad taqaddama fil hadith kuma ya tabbata a cikin hadisi annabi yake jannata min zahabin aliyatuhuma wa ma fiha akwai aljanna guda biyu gaba ɗaya ginin ta da komai nata wato na gwan da kwanukan ciki da kuma ginin da aka yi wa jannata ne yake zabe sannan akwai aljanna guda biyu waɗanda su kuma an yi gini da azurfa aliyatuhuma wa ma fiha duk kwanukan da suke ciki da abin da yake cikin ta والأولى يعني للمقربين والأخرى يعني لأصحاب اليمين saboda haka ko kuma ula yani farko wato na farko na farko guda biyu da na farko shine wato lil muqarrabi da wanda ke muku dan da Allah maka da kuje kamar da za mu ji nan gaba cikin suratul waqi'a sannan kuma su kuma biyu guda biyu mun tuni ma jannatan su kuma da ashabul yamin su kuma wa ashabul yamin ma ashabul yamin su ne za su samu yannan guda biyu ya Allah madaukakin sarki yake mala yake abu musa da aka yake jannata ne ya zabi lil muqarrabi shi ma bai yake su kenan yake wanda za a ba wa muqarrabi ne yake wannan tabbata wa jannata ne yake zaki li ashabil yamin wanda duk kuma aka gina ta da azaba su ne ashabul yamin wa min dunihi ma jannatan ay min dunihi ma jannati wanda ke kuma bayan su wajen daraja da matsayi kamar da ibnu zayd ya bada wani duni ibadul fadli wanda suke koma bayan jojon falala wa dalilu ala sharajin wato ulayin ala al-ukhrayin yake wujuhun yake dalili yake nuna na farko tun guda biyu yake akwai mutoci da yawa yake na farko annahu na adal awwali na qabla hatai an fara bayanin na farko ne kafin wayannan yake da mutum biyu wato falala wanda dalili ya dillo ala al-ilahi sannan gabatarwa tana nuna cewa wanda ya kuma himman kuma fara gabatar da wajiban saba wa saba rabbi sannan wa min duni ba to da aka yi da walala sannan aka zo cikin abubuwan da aka lissafa a kowanne za ga akwai bambanci kamar da muka tsara da za mu yi sai Allah ya ce ko kuma kaga a wancan wancan da muka biya ya ce zawata aslan zawata abunan ma abu tarasa ne kuma mun fara cewa za ka ce wa abu tarasa yana nuna kuciyar saka ku dan tana da rasa da yawa aka ce tana da rasa da yawa yana nuna tana da tana da ƴaƴan kayan marmari da yawa amma a wannan da aka rubuta aka ce mudahammata ne ko rani tar kaga in ka aka ce karau a cikin mulaji nan zawata abunan ko mudahammatan wanne za ka zaba wancan za ka zaba domin wanda an gaya ma abin da ta kunta ita wannan kawai kowar rajin aka ce ba an gane ko yawa jini kore wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen sufa amma ba a gaya ma cewa akwai kayan marmari ne yawa ba to shi ne mu da hammata sai Allah ya ce فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce bihi ma ainani a cikin wannan aljanna ta biyu guda biyun nan na biyu kaso na biyu shine akwai idanun ruwa wato na zakata waɗanda wato su kuma sai shi suke yi bihi ma ainani na zakata su ke shi suke to kaga tsarin bambanci na biyu da zai nuna ba waccan aljannar ta ga wannan su kuma a can ji aka yi bihi ma ainani ta jiriya su gudu suke wannan kwafesawa ke yi da mai gudu da mai zai wanda ya fi yawa mai gudu saboda haka wannan bambanci kenan a can gurin an sai biyu ma a ina da tajiriya na kuma an sai biyu ma a ina da nazama ta saboda haka su zai sa wa suke kafin gida ya ce kafin da rawa za ga akwai gurin da za ga wani wani ɗan lambu yana fi ruwa eh su saboda haka shi ne biyu ma a ina da nazama ta fa bi ayi ala'i rabbikuma dokar riba to yake daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai Allah yake ne bambanci na gaba فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah yake fi ma fakiha a cikin wannan gonar ko kuma wannan aljanna guda biyu kaso na biyu fakiha akwai kayan marmari wa nakhlun hada dalilu wa rumman da kuma rumman to amma kar ku manta don kuma me aka ce fi ma bi kulli baki hadi zauja saboda haka wata ta wannan domin wannan an keban da wasu abubuwa an faɗa cewa don wani zai zo shi a ba da dino ba kayan barbari ne rumman ba kayan barbari ne saboda haka can kuma za a kai yin kulli ba shi a cikin kowane iri ba shi ba akwai da dino a cikin yana cikin kayan barbari sannan kuma akwai rumman da shi ne malamai suke cewa me yasa aka ware ba ke kawai dini ba ta ke hatin kawai a cikin shuru ba aka ce wa nasulun wa rumman aka yi adadi yana nuna cewa wasu suka ce dabino da rumman a cewa furut bane wasu suka ce a a tafisu ba da tani ma kai ana so a gaya ma cewa da kayan marmari don a gaya ma ma wato don ka kwaɗayi ba abin da aka baka misali cewa har da dabino har ma da rumman aka gaya ma kamar yadda Allah yake cewa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi idan aka faɗa haka aka ce ka lissafo malaiku za ka zo ka ce malaika jibrilu israfilu mika'ilu amma sai Allah yake wa jibrilu wa mikala dan a nuna ma muhimmanci malaika jibrilu da mika'ilu da israfilu shine kawai kamar a ce mutanen Kano sun kai ziyara Zazzau sai a ce har ma da gwamnatin har ma da sarkin Kano. Ko kaga yana nuna ma cewa wato a nuna ma girman abu. Na da kai mutanen Kano kawai ko ba ko bai haka ba ka je ka rubuta suna ka fara rubuta sunan gwamna ko sunan sarki ba shi. To amma sai aka yi a tafsiru ba da ta'amin. Aka fito ma da idan ka gane cewa tafiyar fa babba ce. Ba wai karamar tafiya ba. Yawwa kaga sai ai an kawo kayan daji. Ka abinci mai yawa amma har da tafi. ki zai ka dai tsaron ta yabiya sai shine a tafi zuwa da jami an bayyana da yau ko to wannan shine bi ma ba ki hakin wa naqlu wa rumman a cikin wannan aljanna ta biyu akwai kayan marmari hadda da biyu wa rumman da kuma rumman mali yace wala shakka anna al-aula a'am wa afdar bil afrad shine wa naqlu an yi ba da hadith al-qas shine dai bayanin da ne yanzu sai Allah yace فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce fihin na cikin wannan aljanna akwai khairatu mata masu kyawawan ɗabi'u ba da zai kai magana ta zunkuro ba mai ko ta baka guri ba shi ne masu kyawawan ɗabi'u shi ne khairatu jami'i na khairat akwai a cikin wannan aljanna an gane ko shine bisa waɗanda suke kuma ga su kyawawa a ciki kyawun dabi'a da kyawun jiki duka biyu an haɗa ma da yake alhasanatul khuluq alhasanatul wajh ga kyawun da kyawun dabi'a ga kyawun fuska aka jumhur suka faɗa annal aurul ilmi yugannina domin an ce a ji aljanna hurul ilmi za su rika waka suna nan khayyiratul rizal خلقنا لأزواج الكرام نحن خيرات الإنسان خلقنا لأزواج الكرام مو ما داني ما جاوا وتيجو كما جاوا أنا لكي من الجن مدى ما تكرمتي ما تدرجة هذا لا تتبع an gane ko to shi ne Allah ya ce shi za akwai kira da ta zo da shi na hayyiratun hisan akwai kira da ta biya a haka a cikin aljanna akwai wato masu kyawa wanda bi o hisanin kuma wanda ke wasu kyawun jiki ba ya yi ala ya rafi kuma su tafi ba da wace ce daga cikin ni'imomin kuke karya dawa sai Allah ya ce حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان aurun suna da ba wato wajen gidan su baki irin ne farin ba fari ne kal shi ne hor al'aminu kuma shi ne masu manyan gidan shi ne horon da inda ake fara saboda haka babu wani abu da ya kura da ta bada kalar gidan mata aljanna saboda haka farin fari ne kal bakin baki ne wuli shi ne hor ma'anar da ke ainu kuma shi ne jami'i na aina aina ne manyan gidan mutum inda za ga wajen za a sa mata ina idan ta muri muri amma dai su wai ta ina ba su manyan idan an bai da da ku to shi ne wato wato aurun ba suratun sannan ke fantattu ne ina kiyama a cikin kaima ba da jin kaga wannan kira'a wa wata aljanna guda biyu kuma ta aka yi na kasiratu qalbi lam yadlisu illa insu qawluhu wala jaa nan kuma za ka yi haurin makasura da an keɓar da su da ya ba cikin wato kaima ولا شك أن التي قد قدرت طرفها بنفسها أفضل ممن قدرت لا حول ولا قوة ما لم يأتي جميع بمبنتين wannan me yake nuna cewa can gurin an ce kasara su karfi da kansu sun suke rufe ganin su ne ba ta kallon kowa ko ka zo wucewa ba ruwansu da kai ba ta ganin ka domin an gaya ma a can gurin cewa duk cikin aljanna ba wani abu da ya fi musu kyau fiye da kai ba abin da suka fito fiye da kai amma a nan gurin tare su aka yi in an gane da za su yi hangori shi ne kuna zaune in ko baka wata ba ba kai da gaske ba kuna zaune mata ta kamar tana kallon jin tana kallon wani ɗan jin cewa da ma shi ta aura ba kai ba ina da yawa ana nan ana kallon jirgin na teku tana kallon ko tana kallo a waya cewa ina ma wannan ne mutu ta ba kai ba to su ma ta aljanna ba wannan kafira ta ɗari ba ta kallon kowa in ba kai ba lalle yake ne to wannan yin to kaulahu wala jan to shine wannan aurun makasuratin bambancin na aljanna ta farko da ta biyu wannan tare ta ake wannan ku an tsare su kuma ba ka kallon kowa shine bambanci kagan wanda ba ya yi zina dan ba shi da lafiya ba daidai yake da wanda ya yi zina lafiya Allah saboda Allah baya so ba da bambanci wanda ya yi zina saboda da gudun abun kunya an ba ta ko kuma dan kanta kan ya debo cutar HIV da bambanci da wanda yake yi saboda Allah ya ce wala ta kawo jina to shine kasara ta kai da dame da sunna maqsura da jirkiya saboda haka wannan tare sa ce wayannan kuma da kansu suke ganin ba wani namiji mai kyau in ba namiji ba ko da wani namiji ya zo da shi ba ta kallon shine lamai din da wannan din to kaulahu wala jan kasara ta kai da jina beauty is in the eye of the beholder saboda haka suna ganin kai kadai ne kai ba wani in ba kai ba shi za a ce ya ba idan ka je kana son wani karka ce wai ka kana ce a ai ba da take son wani auren ta wasi ba in dai ba kai ne wato best choice din da baka kai ka nemi wata in ba ka wala da jawala mutum a yanzu tana son gaba bugawa ake yi ballan da kuma da ba kawai da yake cewa lai kuma ne ke akwai matsala sosai ya kamata kai da yake saboda haka wanda take son kawai da ne da wanda take a kace karka ce ai muna ta ga yawa Allah ai kan za ka yi wai ta tauhidi ai in abu ya zo zai ka to ai ya dogara da Allah illa mutum ne zai zo shi shi idan ita yana ce ce wai ba komai Allah zai kare abin dangi ko ba haka ake yi ba sai yi Allah zai kare ba haka Allah yake yi ba ba haka tsarin Allah yake wannan shi ne saboda haka tsarin ka san tsarin da ka san nan tsarin matar da za ka aura sai ka zauna lafiya shi ne kawai to wannan shi ne makasura da zurfiya fa ya yi ala ya rabbi ku ba su kallibat da wace ce daga cikin neman mu ubangiji ko kuke kare ta amma da yake alkhiyam imam al-bukhari yana da ruwaya daga abdullah ibn kai abu musa al-ashari kenan shi kuma daga baban sa yana cewa annabi yana cewa inna fil jannati khaymatun min lu'lu'atin mujawwaba hakiya aljanna ko wata kaima wani tanki wanda yake an yi shi ne da lu'lu'u fafakakken lu'lu'u wato lu'lu'u ne babba da rara kifi da shi aka yi wannan kaimar arabuwa ta tula mila fadinsa ya kai mil 60 fi kulli zawiyati bila ahlu ma yarawna la kare kowace kwana shine zawiya kowace kwana akwai wato wasu mutane da ba sa gano wayannan kowace kwana akwai mutanen da aka aji ya dubo alaihim almu'minun mu'minai suna take waya wannan hadisin imam muslim ya fitar da inna lil mu'mini في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا والذي حديث لهم فكيف لا يجري لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله مدوكين sarki yake lam yadin tuhunna insu qablahum wala jan babu wani namiji da ya taba taba ballan da kai ga saduwa ko wani aljin da ya taba taba su ballan da kai ga saduwa babu kafin mazajin shine qablahum ba namiji ba mutum ko aljan da ya taba taba jikin su kafin mazajen su to shi ne wannan yake ƙara nuna ma wato martaba da kima na rata aljanna ba su shiga a daidai su zau ba ba su je gurin ko a makaranta ko wani taro da za a yi ta kuɗi ɗaya ba taba taba su ba ko kaɗan shi ne wani ya yalla ya ce fari an yi ala ya rabbi kuma su karfi ba da waje da cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai Allah ya ce متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما Allah ya ce تكذبان mutakina ala rafrafin suna kashin jide akan wani irin fulu shine alwasai akan fulu rafrafin shine fulu khudrin kore ta insan da ke kyakkyawa suna wato suna suna kwanta a kanta shine mutakina ala rafrafin khudrin suna kashin jide akan wannan fulan wanda yake kore ta sai Allah yake wa abakari sannan kuma da kadir ko jin fada wanda ake jin fadawa wa alƙalin ta da shi kenan wa alƙalin hisan wa wa wanda yake da kyau na garari shi ne alƙalin na hisan mai kyau na garari fa bi ayi ala rabbikuma tukadiba da wace daga cikin nimomin ubangijin ku kuke karyatawa sai Allah yake تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Allah madaukakin sarki yake tabaraka ai kasrat barakatu albarkatun ubangiji sun yawaita wato lalle ubangiji ismu rabbika da sunan ubangijinka albarkatun ubangijinka sun yawaita ismu rabbika da sunan ubangijinka zai jalali ma abokin girma wani ikirari da karanci mali yace huwa ahadu an yi jilla bala ya Allah ya fiye cancanta a girmama shi ba tare da an saba masa ba wa an yi turima fa yi rubai kuma a karrama shi a girmama Allah ba tare da a arota masa wa yi shar bala yukba sannan a gode wa Allah ba tare da an butulce masa ba wa an yi zukara bala yukba shi ya kamata a rika tunawa ko da yaushe kada a manta Allah maka kuce shi shine bil jalali wal ikram ay bil azamati wal kibriya Allah shine ma abokin girma da kambama Imam Ahmad yana da ruwaya daga Rabi'a bin Azib yace na ji Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ajibu bi bil jalali wal ikram ko ajibu ay bil zam ko ajibu ya ce ne kuna ce wajen roƙon Allah madaukakin sarki da ya dar jalali wa ikram ko da yawan faɗa wannan domin akwai ruwaya da ta zo ta nuna cewa shi ne yana cikin ismul wallahi al'azam sunan Allah wanda ya girma da tsaro shi Allah ake amsa ba to kuna ce wajen roƙon Allah da ya dar jalali wa ikram ya ba gocin girma da kuma karamci Imam Jawad yace alidu alaba fulan bi fulan ai idza lazimahu ala rafi haka ce alaba fulan bi fulan wala ya dace wala ko da yake suna tare alidu ku da zam suke nan kula ce ko kula ce ko kula zam tare sai ne al inzadu huwa al ilha haka wasu malamai suka faɗa saboda haka duk ma'anar su ɗaya ya zuwa da yi muslim kuma daga nana aisha annabi alaihi salatu wasallam yana yana cewa kuna na aisha tace annabi ya kasance kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idan sallama la ya qaudu in yin sallama baya zama ya yi ba da salati bayan ya idar da sallah illa qadra ma yaqulu allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya ya zal jalali ya kira abun nabi da annabi ya istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai kuma yace Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram to yana yin wannan biyu sai biyo in wasu wasu manta ba karatun bana ummatul azam mun kawo su abubuwa guda goma da annabi yake yi gidan ya idar da sallah to abubuwa ne muka ce da yayi fadin biyun nan kuma ciwowa yake sannan zai ci gaba da azkar amma kafin ya fadin biyun nan baya jiyawa baya canza guri saboda kai ma kafin ka canza guri sai ka faɗa abubuwa biyu أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام تجيك منك أمة تجي على تجيك in kuma biyo wani man zai ce biyo sai an faɗi wannan matakin biyu abubuwa goma muka lissafo to wannan biyu sai annabi ya yi ke ce kan bai ce da rana ya ta faɗa abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana bar mu je za mu koya a cikin muna da mulki da yake nan a karkashi karkashin wannan sura za mu koyi abubuwa kamar haka daga cikin durus da muke karantowa darasi a cikin mun ji cewa sunan ta sunan rahman sannan abu na biyu mun ji an saukar da ita ne a maka a gurin yin mafi yawancin malamai na uku kuma tana da ayoyi saba'in da bakwai a lissafin mutanen sham da kufa saba'in da takwas kai saba'in da bakwai kuma a lissafin mutanen makka da madina saba'in da shida a lissafin mutanen basra sannan abu na hudu ita ce sura ta arba'in da uku a jerin sauka sannan ta sauka ne kafin suratul furqan bayan suratul fatiha babban jigon da shi ne tana bayani akan manyan hidimomin Allah madaukakin sarki da rahamarsa ko irin wanda za a samu a duniya da lafiya na shida sura ta fara da wato ambatan girman ni'imar alqur'ani ar-rahman allama alqur'an sannan na bakwai halitta ta adam halaka da insana allama hul bayan wato a cikin kyakkyawar kama na takwas ni'imar bayani cewa bayani ma mutum ya zo ya iya bayani baiwa ce ni'imar dan wani ne zo sai kuma ba a gane ba to kai da sarau ka rika tuno wannan ni'ima na takwas kuma matsayin adalci wato a gurin musulmi ko a musulmi sannan oke na tara kenan na goma bayanin asalin halittar mutum na farko shine annabi adam alaihi salam a cikin surar wato mun ji cewa na sha daya akwai mahaɗar rana biyu da mafaɗarta na sha biyu kuma wajen cin godiya ga Allah maɗaukakin sarki na sha uku sura ta koyar da mutu a lallai komai na duniya zai kare kullum man alaiha fara bai ba kawo jiwa rafiqa bil jalali wal ikram sannan na sha hudu tabbatar da hisabi ga mutane da aljannu za a yi wa mutane hisabi za kuma yi wa aljannu hisabi na sha biyar kafirai za su haɗu da azaba iri iri na sha shida mun ji cewa lallai sama za ta karwace komai zai zai fito daga cikin sama bai zan ji kace sama ba kana ta wajadan kadiya sannan na sha bakwai muhimmancin jin tsoron Allah madaukakin sai wani man kafa maqama rabbihi jannata na sha takwas kuma an yi bayani tun bin imomin aljanna mun ji su wani man kafa an tafi da wata sunan duk wani abubuwan ka Allah wannan da ya kuce duk ne ba da har inda muka tsara sa zuwa ƙarshen surar yanzu na sha takwas akwai na sha tara kai akwai bayani akan samun kai yadda ake so mata su rika samun kai zama masu samun kai tun kafin ma a je aljanna tun a duniya amma yanzu za ka saboda ta fara duk inda za ka duba aiki a instagram kenan ko tsaya ko kuma a tiktok ko abin da ya fara da wannan gaba ɗaya za ga mata kowace banza ta fito tana rawa kowace ko dai a yi tsaraiti kowace rawa kawai a cikin nuna jiki shi abin da yake na cinyewa wanda za ga annabi cewa ne ka min nisayin wasta tsariti a duniya bai ma dace da wajen kirki ka ga tana wani tsakiyar hanya wata akai mata gefe ce amma su ba wai tafiya ba ma yanzu rawa ake tukawa kuma wannan rawar da rashin mutunci wai shi ne cinyewa kawai yana buƙatar followers shi ke nan kawai to shi ne malin yake gaya mana cewa abu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa shi ne irin aikinka irin sakamakonka an da zawo da hitani shi ne kawai irin aikinka irin sakamakonka idan ka yi mai kyau za ka ga mai kyau in ka yi koma baya haka za ka ga koma baya haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya bari mu kalli wannan akwai bayan sallama assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana mai amfani a ne malam ya halatta mace ta je makabarta ziyara ko wucewa kuma daga wannan lokaci muktarin sallar duha yake barawa kuma ya kare daga wannan lokaci mun gode kamar tambaye da mata ke ya halatta wata ta je ziyara makabarta da annabi ya hana ba ta zuwa makabarta amma daga baya sai annabi ya ce ala ba zuruha yanzu ku rika zuwa amma ba a so abin ya zama kamar biki ko kuma a ce an ware wata ce su duk rana a musulunci babu wannan game da wasu ke so a ce kawai in ka wuce iska daga kuma makabarta ta yi ziyara da sabon zuciya ka zama da shi ka jiwa sai ka kai ziyara an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ne magana kuma da ma raka mamaci ga maza ko da yake ne kaga wannan da zara an yi mutuwa za ta shi zuwan wato maza ma ba iyaka domin mutuwar nan kullum ake saboda haka ga ko da yake yana zuwa gaba ma da ya halatta lokaci wani lokaci kawai ta bi wani dan uwan da ya raka ta ko ta biyan ba ta jin tsoro ta je ta addu'a ta dawo ya halatta ba wani yaran jirgin za a je wajibi ne a kiyaye tabarruki kada a yi tabarruki sai da cewa ba iya zuwa makabarta aka hana tabarrukin ba fita kawai gaba ɗaya wala tabarrukina tabarrukan jahiliyyar ula sannan lokacin wala'a yana farawa ne lokacin da ana cewa daga lokacin da rana ta fito ta ɗaga za ka san kana kallon irin agogunan nan na zamani ai za a ga abin yana ma wakati shiro wakati shiro a wannan agogon karfe nawa ya nuna shida da sha tara to ka yi shida da sha tara daga wannan lokacin da yi wanda ya zauna a masallaci ya lazumci lazimi zai dage ya rasa ayyuka sai ya ce ya yi salatul istiraq amma ba da yake sunan ta dai sallar walaha amma a farkon lokaci an bayyana da dogo to za a iya ce muku sallar walaha da karfe bakwai har zuwa sha ɗaya da rabi shi ke nan kawai zai rasu lokaci ne ko da yake bakwai har zuwa sha ɗaya da rabi duk lokacin walaha ne mafi karancin da rasa a biyu wato tsakiyar da rasa a hudu yawan da rasa a tabbas sai da ba abin da za ka iya yi wani duk sarki yake zuwa mallar walaha akwai alkhairi da yawa a sallar wala bare da Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa inda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah ya tuna mu kyawawa dukkan ka wanda kuka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan da shi Allah ta fitan su da gafara an goma mu musulmi Allah ta fitan su da gafara Allah ta yarda mu muna roƙon Allah ya tuna mu kyawawa dukkan ka wanda kuka musulmi ba ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba ta lafiya idan ta da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allah ka sa rayuwar mu da amfani duniya da lahira muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da tsofin da madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya wancan rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi duk damuwa da take damun mu wato tsawon dan uwa musulmi Allah ka yaye mu Allah ka lokacin sarki ka kula al'amuran da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allahumma alinna fi awqanina wa aslih haimatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين muna roƙon Allah ya bamu damuna mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sauka mana da ruwa mai albarka Allah ya sa kayan amfanin mu ya zama mai uwar san da zai fitar da mu daga cikin kuncin rayuwa da muke muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa dabbobin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga nan wurin muna roƙon Allah duk waɗanda suka kauta hanya ƴan uwan mu musulmi Allah ka shirya mana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين